عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب وقد أدرك معناها بعض الكفار منهم هرقل لما وقعت معركة معركة لما وقعت معركة اليرموك وكان قد بعث مئتي ألف وأر... وكان قد بعث أكثر من مئتي ألف مئة وأربعون ألف مقاتل يواجههم من المسلمين ستة وثلاثون ألف مقاتل بقيادة خالد سيف الله رضي الله عنه فلما انهزم الروم اندهش ملكهم هرقل فقال أوليسوا بشرا فقالوا له إن بلى إنهم كذلك فقال أوهم أكثر منكم عددا قالوا لا بل نحن أكثر منهم عددا قال فبما انهزمتم فسكتوا ثم قام منهم رجل فقال أقولها وتعطيني, وتعطيني الأمان فقال قل قال إنهم قوم يوحدون الله يصلون بالليل ويصومون بالنهار ويصلون الرحم ويتعاونون فيما بينهم أما نحن فنزني ونشرب الخمر ونسعى فيما يسخط الله تبارك وتعالى ونغضب ونظلم فبما ينصرنا الله ذكر القصة بتمامها ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى في البداية ولما وقف ربعي بن عامر رضي الله عنه في أعتاب, في أعتاب الإسكندرية بمصر خرج إليه ملكها, ملكها مقوقس فقال ما أنتم ولخص الإسلام في ثلاث جمل قال نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جاه الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة عباد الله يجب أن ندرك معنى لا إله إلا الله حتى نحققها في أنفسنا وحتى تؤتي ثمارها وحتى ترى حيا مطبقا في حياتنا قلت ما سمعتم وأستغفر الله فاستغفروه إنه كان غفارا على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد بين الله yana da kyau mu kara sani duk da mun riga mun sani cewar tauhidi shine tushen wannan addini na musulunci shi yake shiga aljanna ta dalilin barinsa ake shiga wuta ta dalilin sai da tauhidi da gefe-gefen ƙasa sai na ga gabashinta da kuma yammaci ya ce mulki na al'ummata buwaye su sai ya kai duk inda aka nuna mun daga Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa an yi musulunci tun daga ƙarshen gabashi inda ɗan adam ya iya zuwa har zuwa ƙarshen yammaci Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da mu Allah madaukakin sarki ya kira la ilaha illallah da kalimatar taqwa kalimatar taqwa kalimatar tsoron Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala ya faɗa fa'lam annahu la ilaha illallah واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم سبحانه وتعالى يتي فاعلم تسني يا كي wannan da sako na alqur'ani ya iso gare ka annahu lalle yadda sha'anin yake la ilaha illallah babu abu bautawa da gaskiya a bisa cancanta sai Allah muna faɗin wannan kalma amma ba tare da sanin hakikanin ma'anarta ba da kuma haƙoƙinta wasu daga cikin kafirai a baya sun fi wasu daga cikin musulmai a yanzu fahimtar haƙiƙanin ma'anar la ilaha illallah mun sun san idan aka ce la ilaha illallah babu sauran shirka babu tsani in aka ce la ilaha illallah ana so ta zauna a cikin zuciya wankakkiya idan aka ce la ilaha illallah babu sauran riba babu caca babu sauran kazaman abar idan aka afka a ciki saboda rudin shaidan za a dawo a tuba a bari in aka ce la ilaha illallah sai abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a yi ake yi shi sa kafirin ƙuraishawa duk sun fahimci waɗannan ma'anoni domin larabawa ne su hullas annabi sallallahu alaihi wasallam da ya nemi da su faɗi wannan kalma guda ɗaya ya ce na zo muku da wata kalma da larabawa za su risina muku za ku cinye waɗanda ba larabawa ba wato Allah maɗaukakin sarki zai mallaka muku duniya gabaki ɗaya ƙuraishawa da suka ji wannan sai suka ce wacce ce wannan kalmar wallahi za mu baka ita da goma da gomanta idan kana so nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu qulu la ilaha illallah ku ce la ilaha illallah su faɗa kawai a wannan lokaci amma kafiran quraishawa dake sun san ma'anar kalmar kuma sun san abin da zai biyo baya idan mutum ya ce la ilaha illallah sun san abin da ya kamata yi sun san abin da ya kamata ya bari sai suka tarwatse suka baje a barin annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce aja'ala al'alihata ilahan wahida inna hada la shay'un ujab yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam duk waɗannan alloli amma ya tattara su ya maida su allo Allah guda shi za a koma abutatawa Allah taqif Allah ta'if Allah kaza Allah kaza a cikin kabilu na larabawa suka ce duk ayi watsi da wannan domin sai da shirka ta kai su a cikin kowace kabila akwai gunki a kowane gida ma a gunki akwai gunki sannan kowane mutum yana da karamin gunki da zai dauka ya sanya a jaka lokacin da zai yi tafiya dama ita bata tana farawa ne wato tana farawa ne cikin rauni sannan ta zo ta kare ta yi karfi Allah subhanahu wataala ya datar da mu haka sauran bidiyoyi da kirkirarrun ababe a cikin addinin Allah madaukakin sarki ka dauki bidiyoyi ɗaya bayan ɗaya ka koma tarihin su ka gaya suka fara za ka ga ababe ne sun fara kamar da wasa wani lokaci da kyakkyawan niyya ko sun fara da wasu ababe da suka yi kama da abin da aka ce a yi amma daga baya sai ka zo ka ga abin ya koma wasa abin ya koma izgili ga addinin Allah malaukakin sarki da sauransu domin abu ne da ba shi da ka'ida kowa idan ya zo zai yi yadda ya ga dama da yadda yake so amma abin da Allah madaukakin sarki ya ce a yi shine abin da yake da doka abin da yake da ka'ida abin da yake da shirya daga Allah madaukakin sarki subhanahu wataala zai ce ga yadda za a yi ga yadda za a yi ga yadda za a yi duk sabani na musulmai ba mu yi sabani akan adadin raka'o'i ba wasu ɗan kaɗan ne suka fita daga cikin wannan duk sabanin da muke da shi ba mu yi sabani akan adadin azumi ba domin Allah madaukakin sarki ya iyakance wannan duk yadda mutum ya kai da musu da jayayya bai isa ya zo ya bude wani musu ba a cikin wannan duk yadda musulmai suka kai da sabani ba su yi sabani akan tushe na kadaituwar Allah madaukakin sarki ba sai da yi sabani akan sifofin Allah akan kaza akan kaza wasu ababe da suka dangance shi subhanahu wataala Allah madaukakin sarki ya shirye da mu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa kafiran Qurayshawa ku ce la ilaha illallah suka ce a ba za su faɗa ba su san idan suka faɗa an bar shirka idan suka faɗa sun bar tsafi me yasa wasu daga cikin mu yau sun yadda sun ce la ilaha illallah amma suna tsafi wata irin la ilaha illallah wanda yake tsafi ya faɗa wani irin addini yake yi wallahi ba addini bane na musulunci a ce la ilaha illallah a ci gaba da shirka a tun ya ce la ilaha illallah amma duk abin da kafirai suke aikatawa yana aikatawa kawai ya je ya tsuguna ne ga gunki ko ya bautawa abin da suke bautawa baya amma duk abin da suke na aiki yana aikatawa lalle wannan bai fahimci hakikanin addini na musulunci ba kuma idan mutum ya mutu akan shirka babba idan mutum ya mutu yana tsafi domin tsafi wani nau'i ne bangare ne na shirka babu yadda za a yi tsafi sai an kafircewa Allah madaukakin sarki sai an aikata wani abu daga cikin shirka idan tsafin ba shi da girma bai yi nisa ba shine sai an aikata ɗaya daga cikin kaba'ira manya-manya ma in tsafi za a yi wanda ya amsa sunan tsafi dole sai an yi shirka dole sai an yi kafirci idan mutum ya mutu a wannan yanayi ko musulmai sun yi mai sallah sun binne shi a makabarta ta musulmai wallahi a cikin mushrikai zai tashi a cikin kafirai zai tashi domin ba musulmi bane shi a zahiri musulmi ne a cikin mutane yana sa kayansu yana magana irin tasu suna sallah tare da shi suna komai amma bai fahimci me ake kira la ilaha illallah wannan shine yake nuna mana hatsarin rashin sanin ma'ana ta la ilaha illallah sai kuma abinda malamai suka faɗa wanda shine abinda gudubar take tattaunawa sharuɗa na la ilaha illallah duka mun faɗa amma dukkanmu ne muke iya cika sharuɗan la ilaha illallah rashin cika waɗannan sharuɗan da rashin riskin hakikanin ma'anar la ilaha illallah shi yasa kaga rayuwar mu ta kasa tsayuwa Allah subhanahu wataala ya dace da mu subhanahu wataala ya shirye da mu waɗannan sharuɗan malamai sun ciro daga cikin ayoyin alqur'ani da hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce guda bakwai al-ilmu mutum ya san kalmar ta la ilaha illallah sai al-yaqinu a dunkule kenan mutum ya samu sakankacewa zuciya dangane da wannan kalmar wal qabulu sannan mutum ya karbi duk abin da la'ilaha illallah ta zo da shi da abin da la'ilaha illallah ta kunsa idan mutum ya ce la'ilaha illallah amma yana da wani abin da yake gabatarwa da ya ci karo da la'ilaha illallah har yasu da saura ya ce walin kiyadu sannan jawuwa shi ne irin fadin Allah maɗaukakin sarki wa man yuslim miƙa wuya kenan ga Allah maɗaukakin sarki wanda shi ne magabata suka yi mu kuma ya kasa samuwa daga gare mu man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwati al wuthqa duk wanda ya miƙa fuskarsa ga Allah maɗaukakin sarki an yi amfani da fuska ana nufin mutum gabaki daya nan salo ne na larabci lokaci akan ambaci abu da wani bangare nashi shi yasa ake cewa baiwa wuya da sauran misalai ya ce wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin yana mai kyautata aiki faqad istamsaka bil urwati al wuthqa subhanahu wa ta'ala ce hakika yayi ruku da igiya wacce take mai kwari ba ta tsinkewa wa ila Allah aqibatu al umur makoman al'amura suna ga Allah subhanahu wa ta'ala to mutum ya mika wuya zuwa ga Allah madaukakin sarki duk abin da kalmar ta kunsa ya kasance mai cikawa yace wal qabulu wal inqiyadu fadri ma aqulu yace was sidqu mutun ya fade ta da gaskiya domin idan mutun ya fadi la ilaha illallah yana mai wasa izgili yayi idan mutun ya fadi la ilaha illallah amma a zahiri ya fada a batini a cikin zuciyarsa kafirci ne wannan shi ake kira munafirci idza ja'aka al munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun shine a samu abinda harshe ya faɗa ya sabawa abinda yake cikin zuciya ko abinda ke cikin zuciya ya sabawa abinda yake kan harshe wannan shi ake cewa annifaqul i'tiqadi wato munafirci wanda yake na kudirtawa shine yake fitar da mutum daga barin addinin Allah madaukakin sarki sune kamar waɗancan munafikai na zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam da su Abdullah ibn Ubay ibn Salul da sauran su Shas ibn Qais da sauran manyan manyan munafikai da aka sani wanda sauran duk almajiransu sannan babu wani zamani da yake wofanta a barin irin waɗannan mutanen kuma mutum ba zai mutu ba yana irin wannan munafurcin ba ce sai Allah madaukakin sarki ya bayyana wani lokaci akan harshen san musulmai sun gano shi sun san shi shine walau na sha'u la arainakahum fala araftahum bisimahum wala ta'rifannahum fi lahn alqawl wani lokaci sai kaji sun yi tuntube mutum sai ya faɗi wata kalma babba an fita yaki zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam za a tafi yakin Tabuk jaishul usrati a shekara ta tara wasu daga cikin munafukai suna gefe sai suke cewa ma ra'ayna mithla qurra'ina ashban arghab arghaba butunan wala ashban 'inda liqa da sauran abin da suka fada suka ce basu ga kamar waɗannan alaran mu'min nasu ba suna nufin sahabbai na Annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ga tsoro idan aka hadda abokan gaba wannan fasifa su ce amma suke siffanta sahabbai duk duniya ta san sahabbai ba haka suke suka ce ga su masu katin ciki suka ce sannan ga kwaɗayi wai suna siffanta sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin sahabban annabi sai da mace Allah su tabbata gare shi sai ya ji abin da wannan munafikin ya faɗa a gaban yan uwansa su suna baya sun koma sun yi gungu ya je faɗa wa annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira wasu sai suka yi rantsai cewar wallahi ba su a sai suka ce inna ma kunna nakhudu wa nal'ab suka ce ya rasulullahi hanya ce ta mana tsayi walakin ba'udat alaihim shuqqa aka ce tafiyar wata ɗaya ne daga nan a madina zuwa can sha wajen da za a wani idan ruwa ne da ake ce mai tabo suka ce ai hanya ce ta tafiyar ce ta yi tsayi shi yasa muke hira domin mu rage wani abu na nisar hanya sannan mu ɗebewa kawunan mu kewa Allah madaukakin sarki ya kafirta su da wannan ya ce kun abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'una la ta'tadiru yanzu da Allah ne da manzansa da ayoyinsa kuka kasance masu izgili ya ce la ta'tadiru kar ku ba da hanzari qad kafartum ba'da imanikum hakika kun kafirta bayan imanin da kuka yi ce in na'fu an ta'ifatin minkum nu'adhibu ta'ifatan bi annahum kanu kanu mujrimin zuwa kashin abin da Allah madaukakin sarki ya faɗa to wannan shine sharadin da ya zama wajibi mun fahimce shi dangane da la ilaha illallah wato as-sidq mutum ya faɗi kalmar da gaskiya kar ya yadda abin da yake kan harshen sai saba wa abin da yake cikin zuciya domin ya fada cikin wancan sahu na munafukai a cikin a duniya sun rayu tare da musulmai a lahira za su zo suna kokarin yin yaudara in Allah madaukakin sarki ya tashi mutane aka ce musulmai su ware sai su shiga cikin musulmai ba za a ce musu komai ba amma a hankali Allah madaukakin sarki zai bayyana su har a zo a ware lokacin da za a bada haske za su karba in suka fara tafiya nasu hasken sai ya riza shi muminai su ci gaba da tafiya sannan babu wani haske sai hasken aikin da mutum yayi a gidan duniya da su dinga fada da runa naqtabis min nurikum saboda haka bayan Allah dole wannan sharadin da la ilaha illallah mu tabbatar mun cika shi na asirku mu fade ta da gaskiya yace wal ikhlas sannan a fade ta domin Allah kul inni umirtu an a'budu Allah mukhlishan lahu ad-din fa'budillaha مخلصا له الدين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين مسركة بوتا ga Allah subhanahu wa ta'ala domin idan mutum yayi ba domin Allah madaukakin sarki ba ko da ya faɗi kalmar ya yadda da ita amma kuma yana yi domin riya ko don wani abu Allah madaukakin sarki ba zai karba ba sannan kalmar la ilaha illallah ba za ta amfane shi a gidan duniya ba sannan a lahira ma ba za ta amfane shi ba Allah madaukakin sarki ya kiyashe mu yace wal mahabba mutum ya faɗe ta yana mai ƙaunar kalmar yana mai ƙaunar abin da ta ƙunsa yana mai ƙaunar wanda ta zo daga gare shi da wanda aka aiko shi da ita annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine suke kawo faɗin allah maɗaukakin sarki wajen sharhinta a wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah dangane da su mushrikai suna da kar wasu kishiyoyi da suke jingina wa ga Allah madaukakin sarki suna kaunar su sama da yadda suke kaunar Allah madaukakin sarki subhanahu wataala sai an faɗi sai an bace mu'minai yace wallazina amanu ashaddu hubban lillah amma waɗanda suka yi imani sun tsananin nuna kauna ga Allah madaukakin sarki sai ibn qayyim alaihi rahmatullah yake ambatan a ibada rukunnan ibada sai yace dole ibada ta tsayu akan kafafu guda biyu ko akan ginshikai guda biyu yace almahabbatu wattadallul dole mutum ya kaunaci aikin da yake yi na ibada ya kaunaci wanda yake yi wa sannan ya kankan da kai ga Allah subhanahu wataala Allah madaukakin sarki ya shirye da mu bayan Allah waɗannan sune sharuɗai na la ilaha illallah da al-hafiz al-hakim yake fada fa innahu lam yantafi' qailuha bin nutq illa haythu yastakmiluha yace lam yantafi' qailuha duk wanda ya faɗi la ilaha illallah ko ya ce ya yadda da ita ba za ta amfani shi ba illa haitu ya stakmilu wa sai ya cika waɗannan sharuɗan na la ilaha illallah guda bakwai ya san ma'anar kalmar ya yadda ya samu sakankancewa ta zuciya dangane da dangane da su sannan ya samu jawuwa zuwa ga la ilaha illallah ma'ana ya jira sai abin da Allah madaukakin sarki ya ce ya yi sai abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi zai aikata ya ce wasu duku sannan ya yi gaskiya wal ikhlasu ya faɗe ta domin Allah maɗaukakin sarki sannan almahabba ya kaunaci kalmar ya kaunaci abin da kalmar a tagunsa Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da mu domin mu gane tasiri na la ilaha illallah lokacin da aka yi yaki na al yarmuk sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da rumawa a gefe guda aka ce sun zo da dakarun da sun kai kusan mutum 240 musulmai karkashin jagorancin Khalid ibn Walid Saifullah Abu Sulaiman shi kuma ya zo da muminai da suka kai 36,000 za su fuskanci 240 sun ninka su kusan so shida kowane mutum zai iya fuskantar kusan mutum shida amma da ke cikin zuciyarsu akwai abin da babu a cikin zuciya ta kafirai sun mallaki wani makami da kafirai ba su da shi shine karmin imani da wannan la'ilaha illallah da la'ilaha illallah sahabbai suka buɗe wannan duniyar da ita suka ci duniyar kamar yadda kake ganin kafirai karfi a wato bambanci na karfi tsakaninmu da su a yanzu wallahi haka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka mu'amalanci rumawa da farisawa na wancan lokacin da sauran manya-manyan kafirai yadda kake ganin bambanci tsakaninka da manyan kasashen kafirai wajen tanaji na dukiya karfin tattalin arziki karfin makamai karfin fada aji da sauransu haka wancan zamanin fa yake haka safai suka fuskance su to amma Allah madaukakin sarki ya ba su wani makami da waɗancan kafiran ba su da shi shine karfin imani yaqini da kuma la ilaha illallah muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda da wannan la ilaha illallah wanda suka yi galaba a gare su da aka gwabza waɗannan mutum mutane 36,000 suka yi rinjaye mutum 240 shugabansu herakul sarkinsu ya ce a walai su bashara shin ba mutane ba ne waɗannan sahabban na nabi sallallahu alaihi wasallam waɗancan musulman suka ce mutane ne ya ce to ku kuka fi su yawa ko su suka fi ku yawa suka ce mun fi su yawa su 36,000 ne mu 240 ya ce to ta yaya kuka kare me yasa ba ku yi galaba a kansu ba sai aka yi shiru sun san gaskiya amma ba wanda isa ya buɗe baki ya faɗa ɗaya daga cikin mutane ya jarinta ya ce zan faɗa amma ka amintar da ni ba za a mun hukuma ba za a kashe ni ba ya ce faɗa wala kal amanu an baka aminci ya ce to ya kai sarki waɗannan mutanen allah maɗaukakin sarki suke bautatawa ba sa shirka abu na farko kenan ya ce suna sallah da daddare suna azumi da rana suna sadar da zumunci suna kyautatawa a tsakankaninsu ba sa zalintar junansu ba sa zalintar wanda ma ya saba musu ya ce mu kuma mu ne shan giya mu ne shirka mu ne cin riba mu ne kafirci mu ne zalunci mu ne aikata abin da Allah madaukakin sarki baya so ya ce to da wannan suka yi galaba a kanmu Umar radiyallahu anhu ya ce nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam wa mahma btaghayna al izzata bi ghayrihi adallana Allah ya ce mu fa wasu mutane ne da Allah madaukakin sarki ya daga mu ya fifita mu ya buwa yadda mu akan kafirai da wannan musuluncin ya ce duk lokacin da muka nemi ɗaukaka da wani addinin Allah maɗaukakin sarki sai kaga Allah ya kaskantar da mu musulmi zai iya bin hanyar sabon Allah maɗaukakin sarki ya tara dukiya amma zai mutu cikin kaskanci kafirai ba za su kalle shi a bakin komai ba kasashe na gabas ta tsakiya kasashen jazirar larabawa da wasu daga cikin kasashen musulmai suna da tarin dukiya amma kafirai suna ɗaukar su a matsayin wani abu ba a bakin komai suke ɗaukansu ba balma dukiyoyin nasu suna hannun waɗancan kafiran domin sun bar babban sharaɗi sun bar Allah madaukakin sarki sun bar aiki da shari'a ta Allah madaukakin sarki Allah subhanahu wataala ya shirye da mu haka abu na ƙarshe lokacin da mu musulmai muminai sabon annabi sallallahu alaihi wasallam suka je buɗe garin Misra cibiyar suna Iskandariya Alexandria ta ƙasar Misra akwai sarkin su da ake ce mai Al-Muqawqis daga cikin al'akbaf domin dama ba larabawa ba ne larabawa zuwa suka yi duk inda ka gaba larabe a wajen jazirar larabawa in ba kasar yaman ba ba kasar iraki ba to zuwa wannan wajen yayi ta dalilin albarkacin bude garuruwa da aka yi da shigar da addinin musulunci za ka ga larabawa a nan arewacin afirka kasashen morocco kasashen libya da kasa irin mauritania da sauran kasa ta algeria da su sudan da misra duka babu larabawa a wannan wajen zuwa suka yi Allah madaukakin sarki ya mallaka musu ta dalilin addinin musulunci wa awrathna alqauma alladhina kanu yustad'afuna mashariq al-ardi wa magharibaha allati barakna fiha bayan Allah abinda bamu gane ba da wannan addinin musuluncin ba abinda Allah bayar baya bayarwa amma shaydan ya zo ya zuga mu wa gharrakum billahi al-gharur cewar idan aka bi Allah madaukakin sarki ba abinda za a samu idan shugabanni suka tsaye da shari'ar Allah madaukakin sarki ba abinda za su samu tattalin arziki ba zai haɓaka ba mu ma talakawan idan muka bi Allah a cikin kasuwa ba abinda za a samu na riba duk wanda ya faɗi wannan ba gaskiya ya faɗa ba bai san Allah madaukakin sarki ba bai san addinin musulunci ba sannan bai san kansa ba kuma bai san me ake kira shari'a ta Allah madaukakin sarki ba da aka ci riban ina aka je da aka yi aiki da shari'a ta Allah madaukakin sarki aiwatar da ita ina muke a cikin al'ummomi muna cikin kasashen da suke na baya-baya a cikin wannan duniyar da aka ki abi Allah subhanahu wa ta'ala a cikin kasuwanci ka kwatanta kasuwancin mu mu musulmai da kasuwanci na waɗanda suke abokan zaman mu a kudancin Najeriya wanne ne kasuwancin su yafi sai zaka samu wasu ma kafirai ne amma nasu yafi namu domin kai kana da kulli tsakaninka da Allah madaukakin sarki sai ka bi shi ya ma abin da kake so amma duk kokarin da zaka yi duk kwazo da musulmi zai nuna idan ya saki Allah maɗaukacin sarki wallahi ba zai nasara ba a cikin wannan duniyar ka ba da misali misali ko guda ɗaya a cikin ƙasashen musulmai da suka kai kusan 57 ba misali na ƙasa ɗaya da suka saki Allah maɗaukakin sarki suka ci gaba suka samu izza suka samu abin da suke so ba tare da wata damuwa babu za ka iya kawo misalin al'imaratul arabiyyar mutahida musamman dubai da ka ce sun bar allah maɗaukakin sarki sun ci gaba amma wani irin ci gaba aka yi a wannan wajen sun samu buwaya sun samu ɗaukaka iliminsu ya inganta suna da abin da zai hana kafirai zo su kaskantar da su wallahi ba su da ko ɗaya daga irin waɗannan ababe sannan ka je ka bincika tattalin arzikin nasu tare da bashi yake tare da sauran ababe lokaci zuwa lokaci Allah madaukakin sarki yana jarraba su domin ba haka Allah madaukakin sarki ya ce musulmi ya rayuwa amma ka koma zamani na annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan al'umma ta mu sai da aka yi lokacin da aka zo ana neman wanda za a bashi zakka zamanin Umar ibn Abdul Aziz aka rasa Umar ibn Abdul Aziz da jami'an gwamnatinsa sun ciri ba sun aikata abin da Allah maɗaukakin saki baya so alƙur'anin aka aiwatar da sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya saki Allah maɗaukakin sarki Allah ya bashi duniya sai wanda ya bi Allah maɗaukakin sarki shine ba zai same ta ba yana da kyau mu gyara tunaninmu dangane da mu'amalantar Allah maɗaukakin sarki yana da kyau mu fahimci me wannan hakikanin addini namu na musulunci da mu ainihin zubda wato ainihin tacaccen addinin Allah madaukakin sarki sai ka ga galibi ba shi bane a wajen da yawa daga cikin musulmai domin gaskiya ba mu fahimci hakikalinsa ba muna nan a matsayin musulmai amma hakikalin musuluncin wallahi ba fahimce shi ba domin muna rayuwa ne guda biyu a masallaci rayuwar da ake yi daban wajen ibada rayuwar da ake daban amma a fage na rayuwa fagen kasuwanci da sauran ababe abinda muke aikatawa daban to Allah madaukakin sarki baya son wannan rabawan alladina ja'alu alqur'ana 'idin fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in wannan da suka sanya littafi suka karkasa shi suka dauki abin da ya musu dadi suka bar abin da bai musu dadi ba subhanahu wataala yace fa wa rabbika la rati da ubangijinka lanas'alannahum ajma'in wallahi sai mun tambaye su gaba daya ayoyin alqur'ani a bayyane suke dangane da abin da Allah madaukakin sarki yake so daga bayi Allah bauta kawai yake so sauran ababe duk Allah madaukakin sarki zai baiwa bayi Allah madaukakin sarki ya datar da mu subhanahu wataala ya bamu fahimta ingantacciya dangane da addini na musulunci Allah ya sa mu fahimci la ilaha illallah mu tabbatar da sharuɗanta masifu da suke damu da bala'o'i Allah madaukakin sarki ya mana iyaka da su Allah madaukakin sarki ya shirye da mu da shugaban mu gabaki da Allah madaukakin sarki ya dauka musulunci da musulmai kasantar da kafirci da kafirai Allah subhanahu wataala ya taimaki yan uwanmu da ake tsangwama su a ko'ina a faɗin duniya musamman yan uwan musulmai a filastin da ake yaƙa su ake karkashe su sama da shekara guda allah madaukakin sarki da ta damu allah ya mana iyaka a shiga tsakaninmu da waɗanda suke damu masu shigowa ne allah madaukakin sarki ya shirya da su an ba masu yiwa ba ne allah madaukakin sarki ya fi musallin su da maɓoyarsu allah madaukakin sarki ya mana maganin su allahumma kfinahum bima shi'ta wa kaifa shi'ta rabbi innahum qad taghaw fil bilad wa aktharu fiha al fasad fasubba alaihim sawta adab innaka lahum ya rabbana bil mirsad allahumma اهدنا واهد بنا واهدنا ويسر الهدى لنا اللهم اهدنا اللهم اهدنا اللهم اهدنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى ومن العمل ما ترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم اعز الاسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين دمر اعداءك اعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين الموحدين ونسال الله عظيم المنه أن ينصر الحق وأهل السنة والحمد لله ختام المبتدى ثم الصلاة والسلام سرمدا على ختام الأنبياء أجمعين وآله وصحبه والتابعين والحمد لله رب العالمين